أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخذرين أعمالا الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته muna 28 ga watan Rajab wata na bakwai a cikin watanni na addinin musulunci idan ka dauko al-muharram safar rabi'in al-awwal rabi'in al-thani jumadal ula jumadal akhira rajabun shine wata na bakwai a cikin watanni na addinin musulunci yau muna 28 da shi shekara 1400 da arba'in da hudu hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada fiyayye a cikin halitta bunka bin Allah wanda ya bi ka ya shiryu daga birnin makka zawa birnin madina wanda ya yi daidai ga masu ɗaukan albashi sha tara ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da nawa da ashirin da uku miladiya Allah subhanahu wa ta'ala fa'aru lima yurid muna jaddada godiyanmu ga Allah da yabanmu ga Allah da ƙasƙantar da kanmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ƙaddarawarsa da gudanar da mulkinsa da kuma yadda yake sarrafa bayinsa inda ya ga dama ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da wannan darasi namu a cikin wannan makaranta tamu madrasatu a Sheikh Usman bin Fodio da magaran Niger wadda take kusa da tsohon gidan Alhaji Hamisu Adamu Kwano rahimahullah muna fatan yinin wannan al'umman gari da magaran za mu wuni cikin alkhairi da albarka alkhairin da ke cikin wannan yini Allah ka sadar da mu sharrin da ke ciki Allah ka tsare mu marasa lafiyar mu gida da gidan asibiti Allah kare mu da lafiya yan kasuwan mu da yan kwadagon mu da ma'aikatan mu da ɗalibai masu neman ilimi Muhammadiyar na boko Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwarmu da malaman masu karanta su da mu da hudubobi Allah ya sanya albarka a cikin dukkan rayuwarmu Allah ya sa mu lafiya mu kare lafiya iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu Allah ya hada mu cikin jannatul firdaus malamanmu da malaman malamanmu waɗanda suka rasu Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus masu rai Allah ƙara musu imani da adalci idan lokacin su da namu yayi Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus ƴan uwa da suke sauraron mu suke ba da lokacin su ta fuskar kallo ko saurare muna fatan mu da su duka da 'yan uwa waɗanda suke zuba dukiyarsu domin isar da wannan da'awa tamu Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwarmu Allah ya agaza mana Allah ya ba mu dukiya mai albarka da alkhairi dukiyar da bata da alkhairi da albarka Allah ka tsare mu shugabanninmu Allah ka jagorance su Allah ka sa su yi mana adalci Allah kuma ya sa su yi lafiya su ƙare lafiya. mu Nijar, Allah ka zama da ita lafiya. Dukkan wata fitina wadda muke jin tsoronta Allah ka tsare mu Nijar. Allah ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali. Allah ka mana sabon arziki na alkhairi. Garinmu da magaran Allah zamanar da mu lafiya. Allah ka mana sabon arziki da ci gaba mai alkhairi. Allah subhanahu wata'ala ya tsare dukkan ƙasashen musulmi ya ba mu zama lafiya cikin dukkan ƙasashen musulmi wanda ke cikin jarrabawa Allah ka yaye masa Allah sa mu ci jarrabawa wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa ɗalibanmu duk inda suke a cikin duniya Allah subhanahu wata'ala ka yi musu albarka Allah ka yi mana albarka mu duka Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Ilimin da ba shi da amfani Allah ka tsare mu ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jami'anmu na tsaro cikin gida da bakin iyaka Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasarmu. Mazajen daga, mazajen fama jami'anmu na tsaro Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasarmu ya Allah. Allah ka zamanar da mu lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka mu. Allah subhanahu wata'ala ya raba mu da dariyar makiyi da dariyar mahasadi Allah ka tsare mu ya Allah dare maki Allah ka raba mu da ita dare mahasadi Allah ka raba mu da ita ya Allah Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu ya shirye yaranmu yaranmu ‘yan mata wa'inda ba su da mazajen aure Allah kai ne Allah Allah ka ba su mazajen kwarai zawarawanmu Allah ka aurar da su ga mazajen kwarai mu da muke da auren Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa talauci da kakana kayi Allah ka raba mu da shi Allah ka yi mana albarka ‘yan uwa musulmi muna nan dai a cikin wannan darasi namu a cikin wannan littafi namu na usulul iman fi daw'il kitab wa sunna na babban malaminmu a Sheikh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Ali Sheikh rahimahullah kafin mu shiga cikin littafin gana-gana mukan tunatar mu faɗakar mu motsar bisa ga ka'idar wa zakir fa inna dhikra ko kuna da aya
ko ta sani status ɗin yana nan gobe yi masu asali ne karatu a nan gidan
Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid yace wa dhakir ka tunatar fa inna dhikra tabbas lalle ita tunatarwa tanfa'ul mu'minin tana amfanuwa ne zuwa ga masu imani mai imani shi yake amfani da tunatarwa ashe duk wanda kaga yana kokarin sauraron tunatarwa karkashin littafin Allah karkashin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama akwai ɗashin imani a cikin zuciyarsa domin Allah ya yi fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin idan tunatarwa wa yake cin moriyarta shine mai imani tana amfani ne zuwa ga masu imani su suke amfani da wato tunatarwa Allah ka sanya mu cikin masu amfanuwa da tunatarwa alƙashin ƙalar lahu ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya maido ka yake tunatar da kai asalin halittarka don a jayo hankalinka ka kawo hankalinka sai Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan in gane dan ki gane dan mu gane dan su gane dan ku gane dalilin halittarka ba don komi ba Allah ya halice ka mai kagen halittarka ya maka kawaguwa guda biyu ya maka hannaye guda biyu ya maka idanuwa guda biyu ya maka ƙoyin hanci guda biyu ya maka dumbarin baki da halshe da haƙora eh in ana so a shahe wato dumbarin baki ki ga yaukin kyau Allah kenan fi ahsani taqwim cikin kyaukyawa kyaukyawa halitta ya halice ka sai ka kauɗa da gudu da ƙawon ka biyu cikin rama sai wurin sai kai burki to ɗauko mota da nasara ya kera in ka sharo a guje kada ka burki daga nan akalla sai kaga gurin fasalin yaran wadancan duka ta tsaya ko ba ka bane a wannan ni'imar kade ya cancanta ya zama wajibi akan kamo ka bauta ma wanda ya maka wannan ni'ima ya maka hanci guda biyu ya maka idanuwa guda biyu ya maka hannaye guda biyu ya maka dumbarin baki da lebuna da haƙora gwanin kyau da kunne guda biyu to Allah ce bai halicce mutum da aljan ba face sai dai don su bauta shi ai nan bauta malamai suka ce ai don su kaɗe ta Allah don ka gane darasinmu yana tahiya ne akan kaɗe tura Allah tauhidi domin littafinmu na usulul iman fi dawil kitabi wa sunna na babban malamin mu Sheikh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Al rahimahullah yana karantar da mu mu maido hankalinmu bisa ga kaɗe ta Allah bisa da kalmar la ilaha illallah tauhidin nan naki ki kakkaɓe mushi ƙura ki kakkaɓe mushi wake da shinkawa ya ta yi sak eh tauhidi tsantsa to Allah ya halice ka ne don ka kaɗe ta shi a cikin bota ma uridu minhum min rizq Allah ce bana nihin wani arziki daga gare su wa ma uridu an yudimun ba ma nihin su ciyar da mu Allah subhanahu wataala ya halice ni ya halice ka ya halici mutum da arzar ba don komai ba sai dan mima mishi bota sai ka diba ga cikin botar daga kana kade ta Allah kana kade ta Allah kana sauraron tunatarwa ku bana cikin suratul a'la فذكر فإن الذكرى أعوذ بالله السميع العليم
to من الشيطان الرجيم
fazakir من همزه ونفخه ونفسه Mhm.
فذكر إن نفعت الذكرى
sai mi سيذكر من يخشى
Allah subhanahu wata'ala fa'alu lima yuri sai ya so ake yi yace ka tunatar domin inna fa'ati dhikra tabbas tunatarwa tana da amfani a tunatarwa za a gaya maka shan giya haram ne eh shan taba haramun ne Ah, a cikin za a gaya maka ashe tana da amfani domin irin bala'i da cutar shan maye da shan shisha da shan duk abin da zai kusa maka da hankali haka nan ƙarya haramun ce a cikin tunatarwa za a gaya maka ƙarya haramun ce haka nan hasada bakin ciki ƙeta yaudara haka nan kebewar Allah an ce ki kiyaye rishin kyautatawa zuwa ga mijinki eh ki kyautata mishi duk abin da yake nan a shari'ance bai saba ma Allah ba namijinki ya samu horin ciki ya samu nutsuwa to ki aiwata mushi domin da ana umurtar wani ya ma wani um- sujada da za a ce har a cikin abin halitta za a ce wani ya ma wani sujada da an umurci ya mace don tsananin biyayya ta yi ma mijinta sujada to babu wanda ake dukawa a gaida ko a mai sujada sai Allah subhanahu wata'ala wa annal masajida dukkan wuraren sujada gaba ce ko kawahuwa ko wato masallaci ne ba a ma kowa ba a kiran kowa sai tare da Allah subhanahu wataala sai Allah shi ya yake kira ashe tunatarwa tana da amfani za ta za a cikin tunatarwar nan za a nuna mana abubuwan da suke na cutarwa mu cuci kanmu mu cuci al'ummarmu mu cuci ƙasanmu mu cuci zamantakewarmu mu cuci iyalanmu amma in ana tunatarwa sai ka samu ƙoƙarin nisanta daga wannan abin da zai cutar da kai ya cutar da iyalanka ya cutar da a- garinku ya cutar da ƙasar ya cutar da al'ummarku fadakir inna fa'atid dhikra ka tunatar tabbas tunatarwa tana da amfani domin duk al'ummar da ta rasa me ce mata Allah ya ce manzon Allah ya ce to dukkan wani bala'i tana iya wa- kwadawa a ciki domin tunatarwa tana da amfani fadakir inna fa'atid dhikra sai ya zakaru man ya hasha wa yake tunawa ya wa'azu ya amfanu da tunatarwai shine mai tsoron Allah yau mai ƙumun nasu رب العالمين
to kai shirin tsayo ka gaban Allah subhanahu wata'ala Allah ka sanya mu daga cikin masu tintini su yi tsoronka Allah ka sanya mu daga cikin matsoratanka waɗanda suke jin tsi- tsoron tsayuwa gabanka ya Allah subhanahu wata'ala Allah ka sanya mu a cikinsa manzara ma yake cewa balligu anni walau ka isar da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da aya ɗaya ne wannan ta sa muke tunatarwa mu faɗakar mu motsar mu zaburar ko domin manzon rama alaihi salatu wasallam ce ka isar da saƙon shi ko da aya ɗaya ce ka san ma'anarta ka iya karatunta da kyau ka san abin da ta ƙunsa ƙalƙashin fahimta ta magabata ba ra'ayinka ba ba son zuciyarka ba ayar ko hadisin ya zamanto magabata tun daga sabai har tabi ai har tabi tabi'in haka suka fahimci ayar haka suka tahi akan ta shine ka isar da sakon manzon Rahama alaihi salatu wasalam ko da aya ɗaya ce ka sani kullun yan uwa suna cewa mana littafin da ake karantar da mu a irin su gidan radio liberté ranar laraba da ƙarfe goma sha ɗaya ake sa wannan darasi zuwa sha biyu da kuma alhuda ranar litinin daga sha biyu na rana zawa ƙarfe ɗaya a ƙara tunatar da mu da irin abinda wannan littafin yake kiranmu na tauhidi na mu tsarkake mu kakkaɓe ma kalmar mutu la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama dukkan wata kura dukkan wata al'ada wata ta saba ma littafin Allah ta saba sun zama sallallahu alaihi wasallama menene mai wannan tauhidi zai amfana da shi wani irin gara basa da romo mai tauhidi zai samu in ba a duniyarsa in ma a lahirarsa ya ke yar uwa duk rigimar da ake yi. wallahi ki yi kokarin shiga cikin ahlul tauhid eh masu kaɗe ta Allah ba masu haɗa Allah biyu ba, da rigimar da ake, kashe dinki, wasa ma da wasan shi jimanin ba haushi. Eh, eh, malam ya ce, shi kalmar tauhidi a gurin waɗansu malamai suka ce, kuwa ifradullahi bil ibada shi ne kaɗe ta Allah da bauta, kaɗe ta shi. a shi ne ɗazumin kamiki wa ma karkatar jinna wa rinsa ila liya abudun illa liwahidun sai dai don su kaɗe ta Allah shi ne ifradun lahi bil ibada kaɗe ta Allah da bauta shi ne tauhidi fa'ida aƙalla malam kullum yana jaddada maka a taƙaicen taƙaicewa ka yi ƙoƙarin fa'idantuwa da waɗannan ababen guda uku na fa'ida na mai tauhidi abu na farko fa'ida ta farko al'amun fil akhira min al'azab, samun amintuwa daga azabar Allah al'akhira. Rana alkiyama ka yi tsaye gaban Allah, Allah ya ce, Na amintar da kai daga azaba yau babu kai babu azaba. Wa zai samu wannan sai mai tauhidi. Eh, eh, mai tauhidi sai ce wani gara basai. A ranar alkiyama kika tashi gaban Allah, Allah ya ce, Ya amintar da ke daga azaba, ba ke ba azaba yau. ba kai ba azaba ai kai kowa bubudewar ta maka ah ka san dai dadi kai wuce wannan eh ai sallah da muke dan munisan munisan ne daga azabar Allah azumi zakka haji biyayya ga na gaba biyayya ga iyaye mata su biyayya ga mazaje su da kamata aure a kyautatawa sadaka zumunci azumin litinin da alhamis a duk muna yi ne don mu samu kariya. Ittaƙun nara ya ce walo bishiki ta maratan, kusa katanga ta ƙarhe tsakaninku da wuta, ko da dabino guda ɗaya ka ƙara rabi, ka ɗauka wani almajiri mai adaro, ka ɗauka ka ce bawan Allah gashi wannan, kai ma ka ɗan tamna ka ji daɗi. To, ku sanya katanga ta ƙarhe tsakaninku. ko da da rabin dabino ne walau bi shikki tamar ko da wani yanki ne na dabino ashe sadaka maganin musiba ce eh yan uwa kanku zaman to marowata eh kaka zama to karkadam eh kai in ka samu sai kai sai kai a'a ka rinka kokarin neman tsari da abin da Allah ya arzuta ka da shi na taimaka ma bayin Allah to ranar alkiyama ka samu tauhidi zaka amuntu daga wannan azabar da kake sadaka don ka samu tsari da ita kake zumunci don ka samu Allah ya tsare ka kake sallah kake azumi kake biyayya ga na gaba kake biyayya ga iyaye in kana da tauhidi taimakon Allah da jin karama sai ka jin karamar Allah sai ka samu al'amnu fil akhirah min al'azab shine abu na farko abu na biyu alhidayatu fid dunya wanda mai tauhidi zai samu shine shiryuwa a nan duniya kakkimance baiwar Allah ko kai bawan Allah kullum a cikin sallah ta farilla ko ta nafila sai mun ce ihdina ayi ta'awizi a karanto mun cikin suratul fatiha ihdina أعوذ بالله السميع العليم to من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اهدنا الصراط المستقيم to صراط الذين أنعمت عليهم mhm
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين wannan addu'a da wannan fata da wannan roƙo da wannan ƙasƙantar da kai da muke yi a kullum a sallar ta farilla ko ta nafila sai an karanta suratul fatiha a cikin karanta ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye ni ka shirye su da ni hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗannan da kai ni'ima a gare su hanyar da ka ɗora annabawa da salihan bayi da muminai Allah ka shirye da ni ita to mai tauhidi tun a nan duniya in ya riki tauhidi da kyau ya san abin da kalmar la ilaha illallah ta kumsa ya san abin da take kira na aiki yayi aiki da shi ya san abin da ta mai hannunka mai sanda yayi hatara yana iya rusa kalmar shi ta la ilaha illallah ya kiyaye to wannan zai samu shiryuwa ihdinas siratal mustaqim kin ya Allah ka shirye ni hanya wadda take madaidaiciya hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su banda wanda kai hushi a gare su sune yahudawa banda batattu sune nasarawa ashe kaga mai tauhidi zai samu shiryuwa tun anan duniya abu nabi kenan sai wata kafirun zuru kankarar zunubi ɗan uwa musulmi kada ki sake ki je ma Allah da Allah biyu Mm. kada ka sake ka gamu da Allah kana da Allah biyu duk wani laifi da ka sani Allah in ya ga dama da rahama shi sai maka gafara amma banda in ka mutu kana shirka kai watsi da tauhidi kai watsi da kadai ta Allah ka riƙe Allah biyu a kana kiran doguwa ko masaso ko jangare ko uwar dawa a ko kin dar maguru ko laya a kin ce za ta baki lahiya ko ka sa a cikin shagonka ka ce shi zai kama ka kasuwa ba Allah zaka roƙa ba baka tuwo ba ka bi koma zuwa ga Allah to kankarar zunubi ba ta samuwa Allah ya kankare maka kurakuranka da 'yan zunubanka wa'inda ba sa kara sun karya ba sai kana da tauhidi ku ba na aya inna allaha la yaghfiru أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
inna Allah tabbas lalle shi Allah la ya gafiru bayin gafara ga wanda ya mutu an yi shiraka bihi yana mai shirka da shi yana mai hada Allah amma waye gafiru ma duna zalika liman yasha Allah yana yin gafara ga abin da bai kai shirka ba in ya ga dama sai ya kankare maka ɗan kurakuranka da jin kansa da rahamarsa amma mutkar an mutu ana hada Allah da wani babu tauhidi babu tabbatar da kalmar la ilaha illallah babu sanin muhammadu rasulullahi alaihi wasallama har ka je wa Allah ka gamu da Allah to inna Allah la yaghfiru dan ka ce dan gidan umar ya faɗa Allah ne ya faɗa eh Allah ba yin gafara ga wanda ya mutu yana shirka da shi wa man yushrik billahi ka gane da lamarin yake wanda duk ya mutu yana shirka da Allah bai tuba ba ya koma zuwa ga Allah faƙadim tara isman azim hakikan ya kirkiri zunubi zunubi wanda yake mai girman gaske yan uwa musulmi takfirin zunub baya samuwa sai kana da tauhidi tsantsa sai kana da ta Allah waɗannan ababen guda biyu ka samu amuntuwa a lahira ka samu shiryuwa ku bani aya inda Allah ke cewa alladina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أمره ونفخه ونفسه alladina الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
waɗannan da suka yi imani tsantsa ga Allah suka tabbatar da la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama amma walam yalbisu imanahum bizulmin ku cakuɗa imanin su da zalunci i zalunci babban shine mi shirka a ya bunayya la tushrik inna shirka babban zalunci shine shirka to ba su cuɗa ba imaninsu da haɗa Allah da wani, ba su cakuɗa imaninsu da kiran wani Allah ko ɗaukan wata siffa ta Allah su ba wani abin halitta, ba su cakuɗa imaninsu da wannan ba, imani tsantsa gangariya. Wake badawa, wake hanawa, wake ɗaukakawa, wake ƙasƙantarwa, wake arzutawa, wake damƙe arziki, wake ba da lahiya, wake ɗora shi lafiya. Allah ka yaye mana dukkan wani matsalolinmu ya Allah. To suka yi imani suka yi tawakkuli ga Allah, suka dogara ga Allah. Wuce kura imanin su da zalunci, zalunci babba shi ne shirka, ƙaramin zalunci, shan giya, sata, zina, duk zalunci ne. Domin azabar in baka tuba ba ka yi zina ko ka yi sata ko kin yi eh, eh, wannan ƙarya ko hasada ke zama azabar wanda ke cutar da wani. ko wanda ya sa'a ma Allah ya sa'a manzan Allah kin ga kin zalunci kanki da kanki kin cuci kanki da kanki amma babban zalunci wanda Allah yake hushi da shi mutkar ba a tuba ba a koma zuwa ga Allah shine shirka dan uwa musulmi shawa ma kanka ruwa je ka makaranta taƙim taƙim malam ya karantar da kai tauhidi ya karantar da kai kaɗai ta Allah ya karantar da kai ma'anar kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da kai wannan to ba su yi ba cakuɗa ba imaninsu da zalunci ba ulaika lahumul amunu su suke da zama lafiya ina al'ummar take buƙatar zama lafiya da kwanciyar hankali to ta yi sun shirka hukuma da wanda muke kira hukuma a ƙarfafa malamai masu karantaswa da wa'azzuka amma sharadi ƙarƙashin littafin Allah da sunna kuma karkashin fahimta ta salafi tsale mazan jiya su faɗakar da mutane a nisanci shirka a nisanci tsahe-tsahe a nisanci sihirce-sihirce a nisanci mago-mago domin a samu zama lafiya cikin ƙasa da miri kaɗi ba ka gani ƙasashen da suke kashe bayan Allah suna amfani da wata gaba ta wani bawan Allah kan shi ko ƙawashi ko yatsa shi ko idansa ko gama su yi amfani da idan tsiri shi suna zaune lafiya ka bincika a gani me ya kawo shirka da sihiri da ake ana ta magumago to ba sauran zama lafiya in ku ana buƙatar zama lafiya a nisanci shirka Allah ta ula'ika lahumul amr masu wancan imani waɗanda ba su haɗa imaninsu ba da zalunci da shirka ula'ika lahumul amr su suke da zaman lahiya wa hum mutadun su a shiryayyu Allah ka shirye mu Allah ka samu cikin shiryayyu Allah ka shirye yaran mu Allah ka shirye zuriyar mu Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu Allah ka shirye mu ka shirye dukkan musulmi ya Allah wanda bai gane ba Allah ka gane da shi Allah ka shirye al'ummarka ka ɗora mu a tafarkin imani da kai Allah da kuma manzon sallallahu alaihi wasallam. A gurguje ganin mun yi shimfiɗa, mun motsar, mun tunatar, mun faɗakar za mu koma cikin littafin mu mai albarka. Usulul iman fi daw'il kitab na babban malamin mu a Sheikh Dr. Saleh bin Abdul Ashe ashe ɗalibin sun halarci su. Allah shi mana albarka. Yau da taimakon Allah, alƙashin jagorancin Allah subhanahu wa ta'ala, za mu tashi darasi na talatin da biyu. Darasi ɗaya bayan ɗai, tak, tak, tak, yau, Allah kai ne Allah, Allah ka jagorance mu. Za mu tashi bisa kan darasi na talatin da biyu. tun taban harshe Allah ka tsare mu karancin ilimi abinda mu gane ba Allah ka gane da mu kuma Allah sanya wannan nasiha ta mu muna yin ta dan Allah Allah ka sanya mana ikhlasi Allah sa muna yi dan kai dan yada kalmarka a ban kasa Allah ya jagorance mu mu samu dacen littafin Allah alqur'ani cikin abin da zamu faɗa mu samu dacen sunna ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama alƙashin fahimtar mazan jiya darasinmu wanda muka kwana a sati da ya gabata muna cikin abu na goma ita haza ha'idan rukon wurin kabarai wurin idi wurin kai kawo kaga mutane suna cincirundo a wurin kabarin wani bawan Allah domin a kiraye shi ya biya maka wata bukata domin a ce an zo kabarin wane don neman bukata to muna cikin wannan bayanin a sati da ya gabata malam ya ce wa huwa min albid'in lati ja'an nahyu sari rukon kabarai a maida shi wurin zuwa a roƙi wata bukata a roƙi wurin ko a yi masallaci a wurin mutane su rinka kawo ziyara ya ce yana daga cikin bidi'a abinda aka ƙago aka sanya shi a cikin addini wanda ja'an nahyu sari wanda hani ya zo karar akan wannan an hada gare ta li'azami darariha saboda girman girman cututtukanta sai malam ya kawo mana hadisin abi huraira wanda a sati da ya gabata ɗalibai sun karanto shi yanzu kuma za mu koma ɗalibai su karanto mana wannan hadisi na abi huraira inda yake cewa qala qala sallallahu alaihi wasallama la tattakhizu qabri ida bayan bismillah ina buƙatar ko sara murshi da harshen Hausa a ci wani hadisi kun karanta mana mandan rama alaihi salatu wassalam ya ce ku yi mini salati domin salatanku yana saduwa zuwa gare ni ko yaya salatin annabi yake daga ciki ku bani guda in ji salatin annabi jazakumullahu khairan Allah saka da alkhairi sai abu na goma sha ɗaya shaddu rihali ilaiha ɗauran niyya ko yin bulaguro domin ziyartar kabari ka ɗauki niyya ta musamman ko ka ɗaure kayanka ka ce yau zan je gari kaza in ziyarci kabarin waliyiwa ne to ina matsayin shi a musulunci ina matsayin shi wannan ka ɗauki niyya ko ka ɗaure kayanka ka ce za ka gari kaza domin ziyartar ƙabarin wane mudmana ce shaddun rihal ilaiha ɗaure niyya ɗauren niyya don bulaguro zuwa gare ta sai malam ya ce wa huwa amrun munhiyun anhu wannan al'amari ne wanda hani yazo a gare shi li'annahu min wasa'il shirki domin wannan yana daga cikin hanyoyi na shirka hanyoyin da in mutun yayi wasa za su kai shi zuwa ga shirka amma maki in kaje gurin bawan Allah waliyin Allah mai daraja wanda yayi bautar Allah mutane suna yaban shi kai ku ka ɗauki niyya ta musamman ka ɗar mai kayanka kawai shi kabarin shi za ka je ka ziyarta to ba ma ki in gaje ka ranka hannu kana roƙon shi ka gona zai kai ka zuwa ga shirka hanyoyi ne wasa'il in ji mala za ka ce ɗan gidan umar ya faɗa ba ni faɗa ba ogu amurin muni munhinu malam ya ce li'anna min wasa'il shi daga cikin hanyoyin da in mutum ya yi wasa za su kai shi ga shirka ga haɗa Allah biyu bawan Allah
eh ya yi butashi ta Allah ya yi don Allah Allah ya karɓi rayuwarsa mutane suna yaban shi aka zo aka binne shi kai ka tashi ka yi bulaguro ka tsayi kawai zuwa ka yi kabarin shi ne kawai ka zo ka kawo shi ziyara hamma shi ɗan ya raya maka ka roƙe shi ya baka lahiya Hmm, ko ka roƙe shi ya baka arziki ko ka roƙe shi ya ɗaukaka ka eh na tabbata wannan inda zai taso ya ji kana mushi haka cha zai yi hanya ta daban taka daban ni bawa ne na Allah ba ruwa na ba wanda ake roƙo sai Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku Allah yace ku roƙe ni in karɓa muku mai karɓar shine Allah wanda ake roƙon ya karɓa shine Allah to ina matsayin wannan malam yace al'amari ne wanda hani ya zo saboda hanya ce wanda za ta iya kai mutum zuwa ga shirka fa'an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala la tushuddur rihala ko kuna da wannan hadisin bayan bismillah
يوا
يوا المسجد الحرام أها.
ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى رواه البخاري ومسلم
sai ina buƙatar ku fassara mun shi da Hausa بسم الله الرحمن الرحيم الحديث قال أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول أبي هريرة يرضى الله تثبت أمريتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ يا سامو يغفر عن نفسي وأنا بنت الله تثبت أمريتي أنت لا تشدوا لحالا kada ku daure baya domin bulaguro ya zuwa wani masallaci illa ila talatatu makabi sai dai ya zuwa masallatai guda uku almasjid al-haram masallatan su ne masallacin harama na kaba da masjid rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam masallacin manzon Allah siwa da abincin Allah ya tabbata a gare shi wanda yake birnin Madina wa masjid al-aqsa ومولاتهم بيت المقدس رواه البخاري ومسلم البخاري ومسلم suka rawaito shi yau dai ina ganin mai sauran zai ce yau ɗaliban su suke darasin tsakanin masallacin ka'aba da baitul maqdis ko masjidul aqsa tsakanin su shekara nawa ne arba'in
shekara 40 na
wanne aka ware gina masallacin ka'aba ko kuna da aya wadda ta nuna cewa masallacin ka'aba aka ware أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات وبينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن Allah subhanahu wata Allah tsarkakken sarki madaukaki ya ce, Lalle barkon ɗaki wanda aka aje, aka ajiye shi domin ibada ga mutane wannan da ke garin bakkata domin makka da sunanta bakkata abin yi wa albarka mahudan wahudan shiriwa lil alamin ga dukkan wato abin halitta shi ashe kaga kuna da hujja farkon ɗakin da aka ware gina a ban ƙasa shine ɗakin Allah tsakanin shi da tsakanin Baitul Maqdis kuma shekara arba'in. an gane ko yawa a cikin shi akwai ayoyi mabayyana hamma da matsayin annabi Ibrahimu alaihi salatu wassalam lokacin da yake gina ɗakin na Ka'aba yake sake jaddada shi yake huddo fandasiyon kinsa yake hudda fandasiyon kin tasa karara a hili yake ginin akwai wurin tsayuwarsa inda ya taka yake tsayuwa san alamun ƙafafu annabi Ibrahim shine maqam Ibrahim a cikin shi akwai matsayin annabi Ibrahim wa man dakhalahu amina duk wanda ya shiga Ka'aba to ya ya samu aminci amintacce ne eh ka gane yau ma an ka umara ko hajji kana shiga in ka ɗakin Allah za ka samu wani sabon imani na musamman wani jin daɗi ga kai ga ɗakin Allah a gabanka eh sai ka ga wata matsala wata damuwa duk ta duniya ka bar kana amina ya zama to amintacce ne walillahi ala nasu hijjul baiti man sada ilaihi sabila na ga mutane su ziyarci ɗakin Allah dan Allah ma'ana su yi aikin haji dan Allah ashe aikin haji ana shi ba dan a ce mun alhaji bane ba dan a ce mun ni mai kuɗi bane duk shekara yana je aikin haji a'a walillahi ala nas hijjul bait na ga mutane su ziyarci ɗakin Allah lillahi dan Allah kawai dan ibada ne shi kuma wajibin aikin haji akan ka a rayuwarka ka yi shi so ɗaya saura in kai duka na filfili ne eh ka samu ka yi na farko wannan ka sabke wasu ƙasashe don su samu farra ta aikin hajji asusu kake ka shekaru goma kana asusu eh kana tara kuɗi don ka je ka sabke wajibcin da ke kanin zirta ɗakin Allah to mutane ‘yan uwa musulmi aikin hajji halisan lillah don Allah ko mu taimaka ma bayan Allah da basu je ba kana da gidaje sama da goma sha ka je so ɗaya so biyu ƙanan babanka bai taɓa zuwa ba a ƙanwar mahaifiyarka bai taɓa zuwa ba kai ka je so goma sha wani abu eh in aiki haji in umara ce haka tan Allah bayan Allah mu rinka tausaya ma bayan Allah ƴan uwanmu eh kana da gidaje da motoci da kasuwar shaguna amma kanin babanka ko kanin mahaifiyarka ko kanwar babanka ko kanwar mahaifiyarka ba taɓa zuwa ba ya gaje sau goma sha alhali shi wajibin da ke kan ganin shi ɗawan shi ne wajibi a kanka in ka je ka tabbatar da ka yi shi ƙarƙashin littafin allah da sunna ga gidajen wato wanda ake zuba kuɗi su koya muku aikin hajji na sunna ga sunan burjik a cikin ƙasar nan sai wanda ka zaɓa to mutane su yi aikin Allah dan Allah manisa da ilaihi sabila ga wanda ya samu halin tahiya wa man kafara wanda ya butulce yana da halin yaki zuwa lahiyar shi lau hanya lafiya lau yana da guzurin yana da abin da zai ruma iyalansa lahiyar shi lau eh kuma ga kudin yana da shi yana da guzurin sai yake gari ai yanzu hudda miliyan biyu da rabi ko miliyan uku kai ya ƙi zuwa shi ne ya butulce waman gaba duk wanda ya butulce kana da halin kuma hanya lafiya lau ba lokacin korona ba ne da aka hana a yanzu an buɗe eh hanya lafiya lau kuma ga dukiyar kana da gada abin da zakar ma iyalanka kuma kai baka taɓa ba zuwa sai ka butulce karki akan yi ganin kuɗin sun yi yawa alhali kana da kuɗin ba babu ba to duk wanda ya budurce in ji Allah fa inna Allah gari Allah mawadaci dan ba kudin ka ba yake bukata ibada ce ya dora maka in kai sakamakon alheri dan kanka Allah mawadaci ne Allah an daga dukkan halittu a cikin hadisi kun gaya mana Baitul Maqdis masallacin Qudus daga Ka'aba aka yi Isra'i da Mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallama aka ɗauko shi daga ka'aba aka kawo shi baitul maqdis ko kuna da ayar take nuna mana wannan to ku bani inji أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ba da bismillahi rahmanir rahim Allah ya ce tsarki ya tabbata ga ubangijin nan da ya tayyar da bawansa asra ya dauke shi ya tsayi da shi bi abdihi da bawansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama farin jikada fiyayye a cikin halitta bin ka bin Allah saba maka sabawa Allah to tsarki ya tabbata ga Allah nan da tayyar da bawansa lailan da daddare ya dauke shi minan masjidil haram daga masallacin harama na nan ka'aba aka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama da daddare aka ɗauke shi daga masallacin ka'aba masallacin haram zuwa ina ilal masjidil aqsa zuwa masallacin qudus Allah ya ce allazi barakana haulau wannan da muka yi albarka a gehi nasa mun yi haka ne linuriyahu min ayatina dan mu nuna mushi ayoyinmu dalilan kudura ta Allah subhanahu wata'ala tsakanin makka da baitul maqdis a raƙumi ma mai lafiya da fatake suke da yadda hira wata guda ce sai gashi a cikin dare ɗaya an ɗauki fiyayyen halitta farin jikada sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka daga nan bai masjidil haram kina aka ɗauke shi cikin dare aka tahi da shi zuwa ga Betul Maqdis ta hira wata guda. Allah ce mun yi haka idan mu nuna mu dalilan ayoyinmu domin shi Allah mai ji ne kuma mai gani ne. Abubakar da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa yake ba mushrikan maka labarin cewa jiya an tayi da shi daga nan masallacin Ka'aba an tayi da shi zuwa Baitul Maqdis suka ce kai kai kai tahira wata guda eh tahira wata guda sai aka ce ma abubakar kaji abin da mutumin naka yi wani ya ce mi ya faɗi ci an ya ce wai an ta yi da shi daga nan an ta yi da shi betul makaris tahira wata guda ita shi ya faɗi ita aka ce wani kyau inda shi ya faɗi tabbas ne ma'ana abubakar ne siddiq siddiqi ke wanda ya gaskata duk abin da annabi ya faɗa in dai annabi ya furta to an ƙare abubakar ya rai ya ce inda shi ya faɗi an ƙare sai ga aya subhanan labi asra bi abdi laila minan masjidil haram ilan masjidil aqsa ladi barakana hau liluriyahu min innahu abinda aka ji mun yi daidai wannan ba yake mu bace ba dabaran mu bace daga Allah ne kuskure da aka ji daga shaidan ne Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadunmu Allah sa muna yi da shi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين